السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وأجرنا من النار bayan haka muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin Islama, saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna, ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam, wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Laraba wacce take yau goma sha biyar ga watan Ramadana hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yake daidai da yau biyar hudu ko biyar ne yau hudu ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba daidai irin wannan lokaci na bayan sallan asuba har kullum muna ikil muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikilasi muna roƙonsa ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashinmu zai kare in za mu iya tunawa muna cikin bayanai game da iyalan gidan imrana ta yadda ubangiji madaukakin sarki ya nuna daga alkadarin gidan da ya yi ta hanyar sanya su su kasance masu kyakkyawar aniya yayin da ita matan imrana ta yi ƙoƙari wurin ganin cewa ta sadaukar da ɗan cikinta da take goye da shi kafin ta haifa a lokacin ba ta san me za ta haifa ba daga ƙarshe dai allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da samun ɗiya mace kuma ta sanya ma wannan ɗiya suna maryamu don haka allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan bukata ta da ta gabatar kuma duk abin da take tunani za a yi na kulawa da tarbiyyar ya Allah madaukakin sarki ya ɗauki wannan don haka ma ya girmama na na Maryam cikin mutunci ta tashi a gidan annabta gidan annabi Zakariya yayin da annabi Zakariya shi ne ya ɗauki renonta wanda kafin ya karɓi renon na na Maryamu ma'ana nauyin kulawa da tarbiyyarta sai da suka taru su annabawa na wannan lokaci annabawan bani isra'il suka haɗu dukansu aka ce to kowa yana ja in ja wannan ya ce ni ne zan ɗauka wannan ya ce ni ne to anan sai aka ce babu abin da zai fitar da ku sai dai ku yi ƙuri'a ƙuri'a ɗin kuma yadda suke shi ne akan je bakin kogi akwai inda ruwa ya ɗan yanka ya ɗan yi wata buga yana bi ya kwaranye kowa zai ɗauko alƙalaminsa da yake rubutun attaura alƙalamin rubutun attaura kaga alƙalami ne golden pen alƙalami mai tsada ka ɗauko alƙalamin da wannan alƙalamin kai wanda alƙalami inda za ka je ka wurin masu firan alƙalami za ka ga kowa irin firan alƙalaminsa daban ne tare da cewa alƙalamin an ya kan tsaga shi daga tsakiya amma tabbas in ka gani za a ce wannan firan alarammawa ne wannan ma fira ne na alarammawa ne in almajirinsa ne ma ya zaga yana yi ne salon irin nasa sai an samu tsakakorin ɗalibi ne zai iya yin na alaran mawa ne da na alaran mawa ne idan har alaran mawa ne in baya na yana tura shi gurin ɗayan ya koyi karatun alkur'ani to kamar haka sai ya zama aka ce to kowa ya zo ya jefa alƙalaminsa a cikin wannan ruwan bugan da ruwan yayi yake kwarara zai ja kowane alƙalami tunda alƙalami ba zai nitse ba in an jefa shi zai tsaya akan ruwa iska tana kaɗawa za ta juya ta yi gaba da shi duk wanda alƙalaminsa ya tsaya ruwan bai tafi da shi ba to a yi haƙuri shi ne zai reni maryamul batul kuma haka aka yi kowa ya zo ya jefa alƙalaminsa da niyya kyakkyawa ya ce duk wanda Allah ya zaɓa duk sauran za su sallama a yadda ya reni maryam saboda lura da baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya mata da kuma tunanin mutunta gidan imrana daga ƙarshe dai annabi zakariya ya wayi gari shine mai yin nasara kuma ya karɓi renon na na Maryam. To a yayin da annabi Zakariya ke kula da renonta wasu abubuwan ban al'ajabi sun yi ta faruwa. Duk lokacin da annabi Zakariya ya shigo masallacin al'aksa, a cikin masallacin akwai gefe guda da aka ware. An ce wani abu ya kai kamar matattakala haka, ta gefe ta ciki amma kuma an yi shi yana da tudu kamar yadda dai masallatai manya za ku gana irin wannan abun za a keɓe wani gu a yi shi da tudu ta yadda mata za su ke hawa tunanin maryam tana hawa wannan gurin nan take zuwa babu mai hawa gurin sai ita ta je ta yi aikinta na ibada ko ba ta ma fita in ta ji sawu ya ɗauke za ta fito ta tsaftace ta share masallaci ta yi masa kwalliya ta kuma fita ta koma wato a sauma'anta ma'ana wurin ibadanta a cikin a cikin masallacin al'aksa to duk lokacin da annabi zakariya ya zo hawa don ya kai mata abinci ya fito da shi daga gida in ya je sai ya tarar da wani abinci nau'i wanda babu irinsa a wannan lokacin misali kamar a ce a samu a samu tum a yanzu duk da yake yanzu ta iya ka ce ai akwai masu noman rani to wani abu dai wanda kamar misali a ce a samu kanya lokacin ruwan sama. Yawa wanda a ɗabi'ance ba a samun kanya sai lokacin sanyi. Wani lokacin ma sai ana hunturu ana hazon nan kafin sai kaga kanya ta nuna. Har an yi zafi a ce zafin nunan kanya ne da tsamiya. To lokacin ‘ya'yan itacen da ba lokacinsu ba ne, su asali lokacinsu a ɗabi'ance suna gudana ne da canjawan yanayi. To sai ya zo gunta da damina sai ya ga kanya manya-manya masu daɗin ci masu zaƙi wannan abin sai ya zamo ya ja hankalin annabi zakariya ta yadda ya kasa haƙuri duk da yake shi annabin Allah ne amma sai ga yana da kyau ya tambaye ta domin ya samu ƙarin ilimi domin kullum abin da malamai suke faɗa shine ba ka zamowa ɗalibin ilimi na gaske sai ka zamo kana koyon karatu a gurin mutum hudu ba ka zama wa ɗalibin ilimi na gaske sai ka koyi karatu sai ka zama ba ka koya ba kana koyan karatu a gurin mutum na farko suka ce malaminka malaminka kan dama malaminka ne kana koyan karatu a gurin malaminka abu na farko abu na biyu ka koyi karatu a gurin abokinka na neman ilimi wanda kana kallon kamar tsaranka ne a neman ilimi na uku ka nemi ilimi a gurin wanda ya ɗara ka ilimi shi ya fi ka ilimi ka sani amma dai ba malamin ka bane ka san ya fi ka sanin wani abu to ka nemi ilimi a gurinsa sannan na hudu suka ce ka nemi ilimi a gurin wanda kai kanka ka san ka fi shi to amma sai dai kuma akwai abubuwan da dole kuma za ka iya koya a gunsa wanda wannan shine wato ɗabi'a ta rayuwa ba zai yiwu ba ce komai da komai kai ka game da komai sani dole duk yadda za a yi akwai inda kuma za a samu kai kuma ka gaza za ka iya samun wani ya kai ya kawo a ilimin kira'at kowace iriyan kira'a zai iya maka amma sai dai bai iya tafsiri ba kuma wani kuma za ka same shi yana da ilimin tafsiri din amma ba shi da ilimi na usulul fiqi wani kuma usulul fiqi ne ya kware amma ba shi da ilimi na sanin hadisi wani kuma yana da ilimin hadisi din amma sai dai ba shi da lugga inda zai maka sentence daya zaka kama shi da tuntube da tunkudo abubuwa barkace na wasali daga sama ya tuntsuro su ƙasa saboda ba shi da ka'ida ta nahau to haka na abubuwan suke tafiya amma wani kuma zaka samu ya kai ya kawo shi ma to duk yadda ya kai ya kawo din sai ka samu kuma ya gaza a wani bangare da kafo ka kulli zai ilmin alim a saman kowane mai ilimi ko wanda ya dara shi to don haka dai annabi zakariya a matsayinsa na annabi kuma mai tarbiyya mai kyau irin tarbiyyar da annabi musa ya basu na attaura sai ya zamo ya ga dacewan ya tambayi na na maryamu yaya ake abincin da ba lokacinsa ba yake samunta kullama da kala alaiha zakariya al-bihrab waje da inda ha riskan sai tare da a gurinta akwai a riskan ayyani abba'am ala ya maryamu anna laki haza yace to maryam yanzu kan dai na gaji da kawaici da kakkau da kayi ya kamata yanzu kan tambaye ki ta ina wannan nau'in kayan alatu na marmari yake zuwa mai kifi gairi mausini wanda ba lokacin sa ba nana maryamu ta kada baki ta ce masa ai wannan ba komai bane a cikin ikon Allah daga wurin Allah nake samun sa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab domin Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da kididdiga ba idan Allah ya so bai mutum arziki to ko da yaya yake sai Allah ya daga shi ana ji ana kallo sai dai ga kawai wani yanayi ya canja masa masu surutu su fara tunanin yana kudin tsafi amma ba haka bane sau da dama wasu arzikinsu yakan zo musu ne tamkar kawo wutan nefa Bob ɗaya kawai sai ka ga kaman tsinta yi, ba kuma tsintan ba ne, kawai yanayi ne ya zo masa da haka. Akwai wata baiwan Allah mana taɗi da ita da ta yi kuɗi. Ta yi kuɗi daga hawa mulkin wani shugaba daga cikin shugabannin Najeriya a 'yan shekarun nan. Ba kuma iya ita kaɗai ba, akwai wani ɗan kasuwa ma wanda mun yi taɗi da shi ya ce shi tun da yake harkarsa ta kasuwa. bai taba samun kuɗi ba irin kuɗin da ya samu a wannan shekara na wannan shugaba to ita matan abin da take faɗa min cewa ta sayi rogo ne rogo akwaro naira dubu biyu da ɗari biyar biyar naira dubu biyu da ɗari biyar biyar kamar wasa ta saya ta aji da ta saya ta ajiye din ma ita sai ta ga ajiyewan ba za ta iya ba sai ta faɗa ma wani ganin ta ce zo ya ɗiba ajiye ajiye mata daga gidanta na aure ya je ya ajiye kanin nan dai yana ajiye da rogo sai ta tasan masa yadda rogo rogo ana sayar da shi lokacin dubu sittin sittin da biyar ta saye shi ashirin da biyar biyar yanzu ya koma sittin da biyar ta je ta sayar kuma ta sayi rogon da yawa a dubu biyu da ɗari biyar ba ba ashirin da biyar ba dubu biyu da ɗari biyar biyar ta saya sai da rogo ya koma sittin da biyar shi ne take fatawa take mu cewa take wai anya wannan kudin na halal ne kuwa wallahi tallahi ita ta tsorata anya kudin yana wannan kudin halal ne kuwa ta ci ita ba dubu biyu da ɗari biyar ta sai kowane buhu ko babu wani ɗawaina da ta masa ko ɗiba ƙaninta kawai shi ne ya ɗauki kudin yan da kuma wanda suka kai suka aje ya ce mata Allah ne ya azurta ki a wannan arziki ne min indillahi inna Allah ya rizuku man yasha'u biyar hisab don haka Allah ne baki arziki ba tare da kin yi shirin abun ba kawai sai da ke kokarin to yanzu fa ita za ta yi alherin ci a kije ki ta yi to haka Allah madaukakin sarki yake yin abin sa amma wani kuma zai ta ajiyan sai ya ajiye sai abin ya kare akwai wanda shi kuma da bakin sa yake gaya mun ya sayi ina ga kowa ke ne ya dai sayi wani amfanin gona daga cikin nau'ikan amfanin gona ya aje da lokacin saidawa ya yi sai ya zamo ya yi faduwan a kowane buwa ya faduwan dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar kuma haka dole ya sayar a faduwa din to wannan iko ne na Allah hannun da ya irga riba shi yake irga faduwa to dai annabi zakariya ya gafin al'ajabi don haka hunalika da a zakariya a rabu saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce annabi zakariya bayan ya tambayi nanan maryamu game da wannan abun al'ajabi da shi dai ya ga abin ya bashi sha'awa don haka sai ya tambaye ta ta yaya take samun wannan Nana Maryamu sai ta ce masa gashi gashi abin da yake faruwa. To tun da ya gane Allah maɗaukakin sarki ba kuma ya fahimci yanzu ya ƙara samun nutsuwa game da sha'anin Ubangiji maɗaukakin sarki tunda Allah yana kawo abin da ba lokacinsa ba ma ya kawo shi a lokacin da zai zama abin al'ajabi a gurin kowa har ga shi annabi to kwa lalle Allah da ya yi annabi Zakariya yana da mata bai taɓa haihuwa ba ko batan wata matarsa ba ta taɓa yi ba to Allah da ya jarabe shi da wannan yanayi Allah ku zai iya bashi dato da shekarun da yake da shi hunalika wa a daidai wannan lokacin ne annabi Zakariya sai ya je dukufa ya dinga roƙon Allah da a zakariya rabbahu annabi zakariya sai ya dinga roƙon ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba annabi zakariya ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka bani zuri'a tayyiba daddada innaka sami'ud du'a domin Allah kai ne mai amsan addu'a sami'u yana nufin mai ji amma a fassara yana nufin mai karban addu'an bayi saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi maka fatawa game da ni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da'ani ai mai addu'a in yi addu'a ujibu ne kuma ina amsawa falyastajibuni wa li'uminu bi la'allahum yarshidun saboda haka anan da Allah madaukakin sarki yace hunalika da zakariya rabbahu annabi zakariya ya kira ubangijinsa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuri'a daddada mai sanye idaniya mai faranta rai innaka sami'ud du'a ay innaka mujibud du'a kai ne mai amsan addu'an bayi addu'a ibada ce Allah yana so mu yawaita roƙonsa yayin da kake yawaita roƙo kuma kai sai Allah ya ƙaunace ka yayin da kuma ka zama baka roƙon Allah sai Allah ya kyamace ka saboda yanzu ka nuna baka damu da samuwan Allah ba baka damu da cewa Allah ne mai biya wa kowa bukata ba don haka kai kana kallon ko baka yi addu'a ba za ka iya biya wa kanka bukata yayin da shi Allah abin da ya fi bukata a wurin bayi shine duk lokacin da ka tasan bayin wani abu ka roƙi Allah Allah madaukakin sarki zai baka haske zai sauƙaƙa maka yanayi da kuma samun sauƙi wurin cimma wannan muradun naka da ka kulla ka kuduri aniyan yi annabi zakariya ya roki Allah madaukakin sarki kuma Allah ya amsa za mu ji menene ya faru Allah sai ya ce mi
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce fanadatul mala'ika yayin da zakariya ya yi naciya wurin yin addu'a sai mala'iku ko mala'ika ya kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye cikin dare ya raba dare yana sallah a cikin masallaci inna allaha yubashshiruka kai zakariya in ji mala'ika wannan mala'ika din mala'ika jibril ya ce masa ya kai zakariya lalle allah maɗaukakin sarki yana cewa in sanar da kai a maka bishara bi yahaya cewan za ka samu ɗa sunan ɗan yahaya musaddiƙan bi kalimatin min, min allah wanda zai gaskata da wata kalma da za ta zo nan gaba kalman ba ta zo ba kalman min indillahi daga wurin allah wa sayyidan kuma shi ɗan naka mai suna Yahaya zai kasance shugaba ne jagora wa hasuran kuma zai zamo shi babu ruwansa da mata yawa shi kawai zai zamo katangagge ne specially babu ruwansa da mata wa nabiyyan min as-salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayi wannan ayoyi guda biyu fa fanadatul mala'ika da kuma a hunalika da azakariya rabba waɗannan duka suna yin nuni akan iko na Allah madaukakin sarki da ƙarfin iyawansa wanda yake karɓan addu'an wanda ya masa kuka yana neman Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki annabi zakariya ya dukufa wurin yin addu'a tare da cewa shi tsoho ne matansa ma tsohuwa amma shi abin da ya bashi sha'awa ya ƙara masa ƙwarin gwiwa na cewa in ya roƙi Allah Allah zai bashi ɗa shine samun 'ya'yan itacen kanya misali a lokacin damana wanda ba lokacin su bane a ɗabi'an kanya ba ta yin 'ya'ya sai lokacin rani sai lokacin hunturu to kutun da haka ne Allah da yake kawo ta a wancan lokacin da ba lokacin yanayin da ya dace da haifuwan 'ya'yanta ba to Allah zai iya bashi da addu'a da ya dinga yi Allah ya buga misali cewa annabi Zakariya wa Zakariya bayan ya jero annabawa a baya sai ya ce wa Zakariya da kuma annabi Zakariya shi ma iznada rabbahu yayi ta kira zuwa ga ubangijinsa fastajabna lahu Allah ce sai muka amsa masa wa aslahna lahu zawja sai muka sanya matarsa ma ta kasance mata ce ta kware Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati da shi annabi Zakariya da matansa da ɗansu Yahaya yusari'una fil khairati suna rigegeniya rige-rige suke fil khairati wurin ayyuka na da'a yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba suna roƙon mun ji Allah madaukakin sarki cikin kwaɗayin rahama wa rahaba da tsoron azaba wa kanu lana kashi'ina kuma sun kasance a gare mu masu kushu'i ma'ana masu tawadi'u annabi zakariya da matansa masu kankan da kai ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan shine abin da ake nema a gurin dukkaninmu kowa in ya tashi yana jin cewa shi ba kowa bane ko da ko yana jin cewa shi ne limamin duk mutanen dan ba ko da yana jin cewa shine limamin harami ko da yana jin cewa shine gwamna a duk jihar Bauchi ko shine shugaban kasa a tufadin Najeriya ko ya girman matsayin ka yake ka dauki kanka kai ba kowa bane yayin da ka zo fadar Allah Annabi Zakariya addu'an da ya dinga yi addu'a ce cikin duhun dare sai kowa ya barci shi kuma sai ya tashi hana idansa barci Allah madaukakin sarki ya ce wa Zakariya iznada rabbahu nida'an kafiya ya roki ubangijinsa kira a ɓoye, kiran da yake yana faɗa wa Allah rabbi la tazarli fardan, ya Allah kada ka bar ni in tafi mutu ba ni da magaji wa an ta khairul warisi na da yake Allah kai ne mafificin masu cin gado. Na sani duk abin da na bari ba za ka bar shi tozarta ba zai faɗa hannun mutanen kirki su yi amfani da shi. Wa ma'a zalika dama annabawa ma ba a gadon su. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce nahnu ma'asharal anbiya la nurasu mu taron annabawa gaba ɗaya mu ba a cin gadonmu. Matarat nahu, duk abin da muka bari ana sanya shi ne a cikin ayyukan Ubangiji ma'ana ayyukan addini na raya addinin Allah. Don haka annabi Zakariya ya roƙi Allah ne kira ɗin a ɓoye, kuma Allah madaukakin sarki ya amsa masa. To, a kiran da ya ɗin a ɓoyen abin da yake faɗa shi ne Allah ya fayyace mana anan. Ali Imrana ya ce, Allah ina roƙonka ka bani zuri'a ba. kuma wannan shine abin da in ka je cikin suratul furqan aya mai lamba ta 74 abin da take karantarwa kenan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama bayin Allah na kwarai suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijin mu hab lana ka bamu min azwajina ga abokananmu na zamantakewa na aure wa zurriyatina da 'ya'ya da zamu haifa ƙurrata a'ayyunin su zamo sanyin idaniya wanda idan ka gansu za su faranta maka rai matanka ta ganka ta ji daɗi ka ganta ka ji daɗi ka ga ɗanka ko ‘ya'yanka da ka haifa tare da wannan mata ka ji daɗi su ma su ji daɗi cewa suna da iyaye na kirki wanda ba sa yin fashi da makami ko kidnapping ko kuma abubuwa na masha a wanda ta nan ne suke samu kuɗin da suke ciyar da su kai ma ka ga cewa ya'yan naka ka ɗaura su akan tarbiyya ta gari kuma tarbiyyan tana gudana yadda kai kake bukata to lalle wannan abun farin ciki ne matuka kuma ya'ya da mata na kwarai suna daga cikin abubuwa da suke sanya wa mutum wato kwanciyar hankali da farin ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan mutum ya waye gari idza asbaha ar-rajul fi mu'afan fi ahlihi idan mutum ya waye gari yana cikin ƙoshin lafiya a cikin iyalansa gangan cikinsa ba shi da matsalar komai manzon Allah sai ya ce walahu quti yawmihi kuma yana da iya abincin da zai ci na yau ya waye gari yau laraba babu mai ciwon kai a gidansa shi ma lafiyarsa galau kuma yana da abincin buɗe baki tare da cewa sun yi suhur yanzu manzon Allah ya ce fa ka annama hizat lahu dunya kaman an tattaro masa duniya ne da 'ya'yanta gaba daya kaman an bashi duniya ne da duk abin da yake ciki wato akwai riba a ce kana cikin ƙoshin lafiya ko da baka da kosisi annabi zakariya ya roƙi allah wannan allah ya ba shi ɗa ɗa wanda yake mai sanyin idaniya wanda in ya gan shi zai ji daɗi domin hankalinsa zai kwanta don saboda ya san yana da ɗa ɗa na ƙwarai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa ya bai ma annabi zakariya abin da ya bukata wato na ɗa na ƙwarai shi yasa Allah yake cewa fanadatul mala'ika sai Allah ya turo jibrilu cewa ya je masa bishara wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya yana maka bishara cewa zaka haifi da mai suna yahya sun yi ta a bayanai game da cewa me yasa aka ce sunansa yahya ne tun ma ba a haifo shi ba sun ce wai saboda mahaifan mahaifiyansa ta kasance matacciyar mahaifa ne mahaifan tun tana bukatan ɗadin bata samu ba har ta yaƙo ta yaƙushe ta motsi to yanzu ya zo ne domin ya rayar da wannan mahaifan inna ma samma ko summiya yahaya li yahaya ya an an ambace shi da suna yahaya ne dan mahaifan mahaifiyarsa ta rayu wasu kuma suka ce an ce masa yahaya ne saboda ya kasance mai rayar da ilimin addini na attaura wallahu alam don haka dai sunansa yahaya kamar yadda sunan ya tabbata annabi ne daga cikin annabawan Allah daga cikin annabawan bani Isra'ila kuma shi har ya koma ga Allah bai aure ba shi ma bai aure ba dan kashe shi ma suka yi su yan bani Isra'ila a aika aikansu da suka saba yi annabi Yahaya bin Zakariya ya kasance mai yin bishara ne don sun yi zamani tare da annabi Isa dan Maryam sun yi zamani don annabawan bani isra'ila za ka ga za ka samu annabi biyu uku hudu biyar wani lokacin a lokaci guda suna tare suna wa'azi wa mutane saboda taurin kan yan bani isra'ila allah madaukakin sarki ya kira shi hasuran hasur in ka in ka duba fassara da manya-manyan sahabbai suka yi kamar abdullahi dan mas'ud irin su abdullahi bin al-abbas irin su al-imam suddi da ali bin abi talha manya-manyan malaman tafsiri wanda in kana zama a majalisar ilmi na tafsirin alkur'ani tabbas za ka ji ana ambatan irin waɗannan manya-manyan masana alkur'ani suka ce abin da ake nufi shine annabi yahaya zai kasance babu ruwansa da sha'awan yamace haka allah maɗaukakin sarki ya halicce shi eh shine hasu hasuran bi ma'ana babu ruwansa da mace wasu ma suka ce ai kwata-kwata ba shi da ruwan mani wanda shi kuma ruwan mani sha'awa ne take jawo shi to shi bayi ma da sha'awar da har ruwan manin zai zo babu wannan a jikinsa shi haka Allah madaukakin sarki ya yi shi kuma wannan babu mamaki idan Allah ya yi mutum haka domin ya gaya mana ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ko ya khaliqu ma yasha mulkin sammai da kasai na Allah ne shi yake halittan irin tsarin halittan kowa yadda ya ga dama ya habu liman ya sha'u inatan yana bai wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ‘ya'ya mata, wa ya habu liman ya sha'u zukur yana bai wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ‘ya'ya maza, wani kawai zai ta haifuwa ya zama maza yake haifa, wani kuma duk haifuwan da matarsa za ta yi mace za ta haifa. Sai Allah ya ce, Au ya zaubi juhun zukuranan wa inasa ko kuma ya garwaya musu, yau an haifi mace, gobe kuma ya haifi namiji, ko yau namiji gobe mace. Wa ya ji aluman ya sha'u aƙima, in ya ga dama kuma ya sanya wanda ya ga dama daga cikin bayin nasa a kima bi ma'ana bakarara ko bakarara ciya wanda shi bakararan namiji shi ne wanda kwata-kwata ko da yaya za ku yi da shi dan ya haifu ba zai haifu ba saboda shi haka Allah ya so ya gan shi bakarara ciya ita ma haka ne duk dabaran ku na sai ta yi ciki ba za ta yi ba to wannan iko ne na Allah wai ji alman ya sha waƙi ma to shi annabi ya haya Allah da kansa ya ce wa hasuran shi annabi ya hasur ne bi ma'ana babu shi babu sha'awar iya mace haka Allah madaukakin sarki ya kawata tsarin halittarsa wato yanzu shi ya fita daga cikin tsarin zuyina linnas da muka karanta a baya aya mai lamba ta 14 hubbu shahawati minan nisa shi babu wannan a cikin ransa haka ya rayuwarsa har ta kai tare ta kasance a aika aikan bani Isra'ila suka kashe shi annabi Yahaya ya kasance hasuran wa nabiyan min salihin kuma annabi ne daga cikin wato salihan bayi Allah madaukakin sarki sai ya ce qala rabbi ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari annabi zakariya da ya ji daɗin wannan magana ta mala'ika sai ya ce ƙala rabbi anna ya kunu li gulamun sai ya ce a'a eh ba a mamaki da ikon Allah tabbas to amma ni yanzu zan ga ta yaya ɗa zai kasance a gare ni wa qad balagani al-kibar alhali girma shekaru sun zo min wa imra'ati aqir ga matata aqira matata bakararaciya ce ba ta haihuwa ba ta taba batan wata batun da muke da ita kala kazalika sai mala'ikan ya ce masa dakata mana zakariya kada ka zamo kana magana kaman ka dan kauce hanya kazalika yaf'alu Allahu ma yasha kaman hakan nan Allah madaukakin sarki yake aikata abin da ya ga dama haka Allah madaukakin sarki ya so yayi kuma hakan nan ne abin zai aiwatu wannan abu ne zartacce wanda babu mai canja shi haka Allah madaukakin sarki hukunta kuma nan za mu dakata saboda kurewar lokaci idan Allah mai kowa mai kuma ya yadda gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya mala'ika ya gaya masa cewa Allah yana aikata abin da ya ga dama haka ya ga daman yi ka ɗau shekaru babu haihuwa amma dai kana da buƙatan ganin ka samu ɗa kana son ka samu magaji to fa za ka samu magaji din cikin ikon Allah za mu ji alamomin da aka bayyana masa da zai gane cewa idan matarsa ta yi ciki wanda mu a yanzu ne za a ce a tafi a je a yi abubuwa a yi sukani to shi sukanin ɗinsa a gangan jikinsa zai yi daga yayi wannan sukanin ɗin zai gane cewa fa lalle matarsa ta samu juna biyu to daga nan kuma sai ya ci gaba da shirye-shiryen karɓan wato jariri wallahu ta'ala a'ala wa a'ala